أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالسائل يكفر عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا في السفر أكرتم نجيا منذ عند الله سبحانه وتعالى yake ce ma annabi Musa alaihi salam idhhab ila fir'auna innahu tagha ya kai Musa ka tafi wajen fir'auna saboda yayi shishigi annabi Musa sai da wasuli yace rabbi shrah li sadri Allah ka yarwata kirkina wa yassir li amri Allah ka sako kalamarina in samu in ida sakonka zuwa sarki fir'auna wa halul uqdatan ka kwance wani kulli min lisani wanda ke cikin harshe na wa kana fi musa rubratun akwai gura-gura a cikin harshen wa kana fi musa rubratun a cikin harshen annabi musa akwai gura-gura bai iya magana بسبب احترامه سبود يا قولي في جمرة وضع هذا فرعون سبود قروة فرعون يا أدامي وهو صغير إلى كلمة النبي موسى lokacin da yana gidan fir'auna fir'auna na sa a zo mai da shi yana yaro sai yana wasa da shi to shi ko fir'auna idan yana wasa da annabi Musa annabi Musa ya san wannan makiyin Allah ne sai ya kama gemun Fir'auna ya murɗe sai ya ji zafi sannan ya sani to akwai sassa idan ya kama gemun Fir'auna sai ya ji kamar ɗan shekara arba'in da ya tafi gemu ba ɗan shekara ya tafa to nan sai Fir'auna ya hushi ya ce hada huwal kula alladhi yakunu bi sababihi zawaru mulki wannan shine zai harakar da mulki na ga shi yanzu ya da shige mai na sai da dare zuwa to sai ya sai ya tace maki la ba shi bane hadha ghulamun la ya'lamu shay'an wannan yaro ne da bai san komi ba la yufarriqu bayna al-jamra wa dinar bai ya bambanta adiyari da garwashi sai ce a'a akwai yaron da bai san kuɗi ba sai ce to ka sawo tata a aza zinariya da garwashi ka gani fauza ala su dinaran wa jama fir'auna saboda iya keta keta aka zo da faranti ya da zinariya da azurfa to shi kenan annabi Musa ya yi niyyar ya ɗauki zinari sai Jibrilu ya jaye harun nashi ya Allah ya sama garwashi ikon Allah da ya ɗauki garwashi sai Allah ya hana garwashi ya kore mai yatsu kaga da ya ji zafi murgar da zai to sai ya ɗauki lafiya da kuma ya ɗauki Jibrilu sai da ya je wa gabaki ya kona mai harshe sai ya hulɓar da shi ya kwace da kuna. sai fir'auni zikali da dariya yace Allah ya kike gaskiya lalle yaro yaro ne kin ga ya ɗauki garwashi ya san minaji ita ko ta yi haka dan tsirar da annabi Musa daga sharrin fir'auni to kuma na ta garwashi ya kore ne har sai fasara a kana sai ya zamo mai gora gora bale hada lamma wa'ita nabiyyan da Allah ya aiko shi yana annabi talaba anna hadhihi al-uqda min lisani yace to Allah wannan gora gora ina magana ba a gane abu da nake ba to a warware shi fa hadda Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya warware ta ya zama ana jin maganar Annabi Musa ana ganewa amma yana kasan mai gora gora in yana magana bai iya faɗa abin da yake yi yace kai wannan ya kawu kauli dan su gane magana ta in na ce Allah ya aiko ni su ji cewa nai Allah ya aiko ni amma ni da abubuwan kayan wasu gane da ce ba ba shi ne dalilin addini ne kura-kura sai ce to Allah duk da haka mataimaki na da dadi wata alli waziran Allah gaban mataimaki amma min ahali cikin dangina yan uwa na zumunta kwanan guda a bashi kafin Allah ya ce wa sai ce haruna afi annabi haruna yayana ikon Allah da annabi Musa da annabi haruna uwa su guda uba su guda wanda ya ne uwa guda uba guda illa annabi haruna shi ne wan annabi Musa to sai ce tun daga yaya yayan haruna to shi ma ya zama annabi Allah talabar nubuwar da ya fi haruna ya nemi Allah ya ba annabi Haruna annabta da manzanci. To me yasa annabi Musa bai jure ba bala'in da ya sauka ma harshe shi ba. To shi ne shehu zai ba da bayani. Al-insan lahu a'dha'un kathira. Dan adam yana da gabobi masu yawa. Allah ya halitta dan adam da gabobi guda bakwai. Wa laqad annakana fawqakum sab'a dara'iq وما كنا عن الخلق غافلين mun halittar maku hanyoyi na gaɓoɓi guda bakwai mu ba mu zama marasa na gabarin halitta ba gaɓoɓin ɗan adam bakwai ne kaga ga idanu ga hanci ga baki ga kunne ga hannu ga ƙafa ga zakari to wannan su ne gaɓoɓi na ɗan adam guda bakwai ولكن الإنسان بلسانه فقط أما الأدم ينا دوكك ينا درجة لهرش ليكو لولا اللسان شو يجي بعد هرش لألا يباك با لا تجد فرقا بين الإنسان والبهيمة دا بابا من تتكالي مدود لبا والبلار من أجيوا لسان الفتى نصف ونصف فؤاد لسان الفتى nisfun harkar da ya kai ɗan adam shi an da kashi hamsin wa nisfun bu'aru ita kuma zuciya ita an da kashi hamsin da haka idan zuciya ta yi ƙarfi ka samu rabi in harshe ya yi ƙarfi ka zama mutum cikakke saboda a wanda ake ce ma ɗan adam ƙalbuhu wani sabo lukmanul hakim wata rana ya zo wajen mai gidan shi sai ya ba shi akuya ya ce ga akuya nan ka je ka yanke duk abin da ya fi tsarki a cikinta ka kawo mana lukmanul hakim bawa ne baƙar fata da ya gama yanke akuya sai ya ciro harshe ya kawo mai gida ya ce kaga wannan harshe ya fi duk abin da ke cikin akuya sai ya jawo ta akuya ya ce to ita kuma wannan a yanke duk abin da ya fi muni cikinta a ɗauka kawo mana bayan ya yi takuya sai ya cire haske sai kawo mai gida sai ce a ɗazu na ce duk abin da ya ji ka kawo harshe na ce duk abin da ya komi lalacewa kuma ka kawo man harshe sai da kuma harin hakim ya ce harshe shi a komi idan ya yi tsarki duk jiki sai ya tsarki in harshe ya lalace duk jiki sai ya lalace da aka kakkai mamaki idan ka zo ga gari kan yara na a shayiya suna mutu gaji suna zagi to ba su sallah ne ba su biyayya ga iyaye saboda harshe ya lalace ko ya lalace amma in ka ci dan musulmi na zikiri yana la ilaha illallah yana karatun qur'ani yana bege ga manzon Allah to wannan ba sai ka ce sai yaro yake kana sallah ba ai tun da kaje harshe ya yi sarki kishi ya yi sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب akwai wata tsoka a cikin jiki idan ta yi tsarki duk jiki ya yi tsarki idan ta lalace duk jiki ya lalace annabi ya ce ala wahiyar kan ala wahiyar kan ku saurara da kyau ku ita ce zuciya da haka da zuciya da harshe to abu guda ne to da haka mawaƙi ya ce lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aluhu kama qala shair bal lisan shi harshen ɗan adam shay'un yakmuru bihi al-insan abu ne da ɗan adam ke cika da shi ko da tawaga aka yi aka je masarauta ko aka je fadar gwamnati idan shugaban ƙasa ko gwamna ya ce wa zai yi magana insha Allah wanda aka san bai da tsoro bai da fargaba mai ƙarfin harshe mai ƙarfin zuciya shi da adawa da kai za ka kana to amma wanda suka san ɗan shirme ne shinkinkiri ne in ya miƙe rudewa da yi ya ce ne sai kai ina ma kuke na ina ne sun yi mata a ɗin kuka so a yi muku haka ba su ya kan da shi to don haka shi ne harshe shi ke kama da ɗan adam wa huwa shay'un yafsulu bihi al-insan kuma harshe shi ke ɓata mutum ya annal insan launar lisan ba kamar ɗan adam ba dan harshe ba da ba zai zama kamili ba dan ba zai iya karɓar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa hada lisan wannan harshe na ka yake ɗan adam lahu min al-quwwati Allah ya ba harshe ka wani irin ƙarfi idan sarafahu bis salahi in ya mai da shi ga bidan lahira da bidan aljanna da bidan saduwa da Allah to wannan harshe yana da ƙarfin da zai kusa shi cikin hannun Allah wannan mumin alƙuwaci harshen shi yana da mugun ƙarfin da idan sarafahu bis fasadi idan yake zai sa ya banna to yana da ƙarfin da ma na hadda da hukumar iyaka don wannan harshen yana iya kai shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan harshe sai wani sahabi yace wa nahanu mu'aqabuna bima la takallamu bihi ya rasulullah annabi mu yanzu ana kama mu da maganar mu annabi yace sakilat ta ummuka wa hal yakuffu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim illa hasaib al-jahim ko ka tayawa ne ka akwai abin da ke kai mutane wuta in ba ke take dan hasa suwa har ta kashi ke kai ka aljanna har ta kashi ke kai ka wuta tajid kullu hudwi min a'dha'i insan ko wata gaba ta dan adam zaka same ta muƙayyada an daure ta fi ba'dil auka a sashen lokutan shehu zai ba wani ilimi mai tsada wanda yake na falsafa din ɗan adam ne sai wai ke duk wata gaba ta ɗan adam akwai sanda ba ta yi wa kullu udwi ko wata gaba guda yasluhu li shay'in wahid aiki guda take yi la yatajawazu ba ta iya wuce aiki guda shehu yake aliyar mu ɗauko hannunka la yumkinuha illa al-badsh shi hannu da Allah yayi Allah yayi hannu da ya rika rikawa ko ya dauki buta ko ya dauki bulala ko ya dauki sanda ko ya dauki takobi ko ya dauki bindiga ko ya dauki fara a miji shi dai aikin hannu dauka ko ya dauko da ka kudi ya raba wa mutane shi dai hannu aiki rai al-badsh ya dauka fi shay'in mawdu kuma hannu bai iya kama gobe sai abin da yake gani idan kake hannu ya kawo abin da zai gani bai ya kama shi idan ana sa hannu ya kawo to a aje mai abin da gashi yana gani ko kai da kaɗe sai ya ɗauki ta amma in kace ya ɗauka ni zan ɗauka da ya koyi ba bai ya ɗauka mai da aiki to don haka hannu yana aiki na ɗauka amma in ya ga abu wal basar shi ko ido shay'un mawsurun faqat abin da aka gani to ido da shi zai gani idanunta koren aikin ido shi kallo eh wancan abu halali lalle wancan dabba ce wannan nama da wani a wancan barawo a wancan gwamna ne a wancan sarki ne a wancan malami a babana ne wancan a wancan mata ta ce idanu da shi ke ma wannan bayani wal umru shi ko kunne shay'un masmu'un faqat abin da ji za a yi to shi ne aiki da kulle ke wal mashu ita ko tafiya muqayyada an daure ta bi an ta kuma sai in ka tashi aka tafiya ba a tafiya daga kwance ba a tafiya daga zaure sun bai son tafiya sai ya zabura ya miƙe sannan ya fara almashi tafiya bi an ya kuma sai ya miƙe tsaye kuma ko ya miƙe wata take da dalmashi ka riƙa ƙafa dama da ƙafa hagu sannan za ka yi tafiya. Yi ƙanan da ƙorut idan kana son saman kujera za ka yi da wani zuci. Shi yadda kika san ta ya ba ka iyawa. Yi halin da suke tsija in kana kwance ka zalika ba ka iya tafiya. Amman lissalu amma ka ta kore hanci fa huwa mutsalakun fi kulle wakati min al-awqat shi ba san da mai aiki a kowane lokaci. da dare da rana da safe da yamma ana ruwa an ɗauke ana zafi ana sani har shi ba ruwa ne da ya tashi zuba ba za ka je na tsuku su wai za a abujata da za ka kwanta saman jibila balle zaune wanda rai har ka yana iya yi ya tagallamu har san zai ta magana fil mawjud a cikin abin da ya gani wa fil ma'lum da abin da zai gani har wanda zai gaji yana iya mai karya ya har wanda a farsa ya mu yana iya mai karya aikin haƙƙi wal kadu harshe na magana ga wanda a karya da wanda a gaskiya ya takallamu fil khaliq wal makhluq zai yi magana wanda ta shafi Allah da wanda ta shafi bayan Allah la yu'jizuhu shay'un ba abun da dan adam bai iya bai la yu'jizu al-lisan an yatakallama fi ayi shay shi harshe to awon da yake so yana iya magana da shi hatta bil haq har Allah yana iya taba ba saboda haka kaga kafirai da harshe su ka baci Allah suka ce yadullahi maglula suka ce inna Allah fakirun wa nahnu aghniya wasabul anbiya sun zagi annabawa hada zagin Allah da zagin annabawa fiyar harshe da ai da harshe an ke tsaye hadhihi ala wannan mugunyar ala shine abun aiki Allah shi da halhali da kuwa wanda ke da karfin ta taba abin da annan da wanda bai nan dole sai an daukar mata mataki yan fagilil insan ya kamata ga mutum an ya kuna ala hadarin minha ya iya bakin shi da baki ne dan haka shi annabi Musa ya san amfanin harshe to shi yasa ya wuce a walwala kulli da ke cikin harshe. Talabar nubuwata da abi ya ce kuma Allah ya ba dan uwan shi annabta. Al-ikhwatu ala aqsa yan uwa iri iri ne. Ikhwatun a adabu akwai yan uwan ka na zumunta amma cikin hukuncin Allah sai su koma makiyanka. Kai ikhwati Yusuf su koma ma kamar yan uwan annabi Yusuf kaga mutanen annabi Yusuf yan uwa ne na zumunta su ne suka jefa shi a cikin rijiya kuma suka sai da shi suka ce ba wa su adu Yusuf sun yi gaba da annabi Yusuf wa ba'u suka sai da shi wa ramahu fil jubbi suka jefa shi cikin rijiya wa Musa abuhu Harun shi ko annabi Musa yana da ɗan uwa Haruna salama na ku a alama kabe sai neman ma ɗan uwan shi na zumunta ba ko kujera wa huwa nubuwa shi ne annabta sai ce ustut bihi azri Allah ka karfafi bayana da ɗan uwana Harun wa shi ko fi amri kai tarayya da shi a cikin lamarina na annabci da manzanci kai nusatti haka kasiran jan mu riƙa yi ma tasbihi da yawa wa nadhkuraka kasiran mu riƙa zikirinka da yawa innaka kunta bina basiran Allah kai ne gani ne ka san aikin da mutum kaga ashe sirrin aiko annabi Musa da annabi Haruna dan su riƙa zikirin Allah su riƙa tasbihin Allah kai ma idan kana so ka zamo babban mutum mai girma mai matsayi a wajen Allah ka riƙa yawaita zikirin Allah ka riƙa yawaita tasbihi na Allah fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun qal Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya dawo kan annabi Harun yace kad uti tasqulaka ya Musa ya kai bawa na Musa na baka abin da kake nema mannan alaika la yi baiwa gare ka da abin da kake nema wala kad mananna alaika ai ka ta rana irin ta yau wala kad mananna alaika hakika wallahi mun yi baiwa gare ka marratan ukhra wani karon kai kafin yau ai kai annabi Musa kullum da kai ba yau bane iz auhayna ka tuna sadda muka aiko wahayinmu ila ummika zuwa ga mahaifiyarka manamar muka aiko mata sako a cikin bandi lamma waladarka sata ta haife ka maruha sai muka aiko mata abin da aka goye ta da shi fi amurka a cikin lamarinta abin da muka ce ma mahaifiyarka an azazifi idan kin haifi annabi musa tun da fir'auna yana yankan jarirai to idan ba ki son a yanke jariri ki an akhrifi ki jefa shi tabut a cikin akwati ki sa a yi mata akwati mai kyau sai ki sa ɗan jariri ki ciki fa akhrifi daga nan akwatin sai ki jefa shi ki yammi a cikin gulbin ne fa ni mulkin ne yau shi kuma gulbin ne za mu sa ya jefa shi bisahil a bakin ganga idan ya jefa shi a bakin ganga ya hurhu a duwulli maƙiyi na fir'auna zai zo ya ɗauki akwatin ya buɗe akwatin sai ya ga musa ciki wa a duwun da kuma maƙiyin shi wane ne maƙiyi na maƙiyin shi kuma fir'aun shi ne fir'auna to tun lokacin ya kai musa kana jariri na ce a yi akwati a sa ka ciki a jefa ka cikin gurbi zan baka kariya daidai nan manyan malamai masu hikima suke wata magana mai ban mamaki suka ce Allah Allah ne shi Allah Allah ne Allah ya tsare Musa yana jariri a cikin kurbi wa huwa fi qimmati tsofi yana cikin tsoron rauni yana jariri ko zama bai iya ba ga ya cikin akwati an jewa cikin kurbi Allah ya ce rahulbe wannan jariri da aka ji akwati ka abu ka abu ya wuce a tsare ne shi amma wannan gurbin ba kuma shi ne aka rutsar da fir'au da ciki wa huwa fi qimmati a sanda ya kai ƙololo girman kai yana alarar koko da ala to ruwan nan da aka tsere da jariri cikin su an halaka da fir'auna to Allah da ya tsere da jariri cikin ruwa ya halakar da ƙaton sarki irin fir'auna cikin ruwa to nan za a gano Allah shi ne Allah a ce ba ruwa ka halakar da mutum ba da ruwa ke kashi sai su kashe jariri da su ke awaci da ƙarfin mulki ke sa ruwa su haƙƙa halaka mutum sai su ji tsoron fir'auna su kyale shi to amma ga fir'auna yana ji da kai ne har yana ana rabu kuma ala amma ga shi falamma adraka hurgaramu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin saboda da ya ci bala'i ruwa na shiga har har sai sai sai la ilaha illa anta sai mala'ika ebo ƙasa ya gwada mafi auna ga baki madadin ya ce la ilaha illa lahu sai ce la ka kuna mai tattin ba ce wajen la sai ga ƙasa ta shiga wajen ce la ka saboda abinda jibril ya ce in aka yi sakaci fir'auna ya kalmar shahada Allah ga furar rahimu ne wala Allah na yi kashi kenan ya sha banza a janna zai shiga to shi ne dubi da ce ina muka yasa ya sa hannu ya ci shi da ƙasa ya tibi ƙasan bakin fir'auna ya wula ce la ilaha illallah saboda kala amantu annahu la to da aka ga tare shi aka maka ya kasa ana maka da ce mai sunan abu da aka wasa ce za ta sai su jirgin da shi an magana amma in kai garwa ta da ya samu matsala to don haka wa alƙaitu alaika mahabbatan minni na jefa soyayya ta a cikin ka ya kai musa da tuhim bakan na saboda duk wanda ya ganka ya kera son ka na zo da kai gidan fir'auna wani tusna dan a shayar da kai a kula da kai ala aini a bisa kulawa ta Yusuf na ala aini ayin turabba a rere ka gidan fir'auna ala ri'ayati a kan kulawa ta idan ta shi okto ka tuna sanda ya ko kamar yake tafiya saboda an zo da kai kana jariri an baka nono na masu shayarwa ka kisha an baka nono ka kisha sai Maryam ta je fada Fir'auna sai ta je ma Fir'auna in ta shi ukto ka tuna san da ya koka ke tafiya wata kuhun sai ta ce ma mutanen Fir'auna hala adullukum kuna so in gwada muku in shirya da ku alaman ya kulhu ga wanda zai ɗauki nauyin renon shi gare ku mawuci ba sai aka karɓa mata aka ce an yadda فجاءت بأمه سيتجتر لإنس إذا إنا أنا موسى إذا إنا أنا لهارون كما إذا تقوى أنا موسى كما إذا تقوى مريم إما تبدأ فسيتجتر لإنس فقبل حسدها إيك المنونة فرجعنا الله يتي من داو لكي إلى أمك زوا كما هيك kai ta karla ainuha saboda idanunta su sani girka aika da haɗuwa da kai. Rabar ta kai tun sada ta jefa ka cikin guri. Wala ta hazan ko ka taimake shi. Tunan wala ta hazan ai kaga ko annabi Musa ai ba kayan da bace. Ai ba ta iya sassaka akwati ba. To ta kira wani kafinta. Ta ce da Allah ina son ke mani akwati mai kyau na ice sai ce goyi Allah ji zaki da akwati sai ta ce a ni dai akwati babba mai madini mai kyau za ka yi sai ce goyi an kare ta na fi kowa ya akwati gari na amma ban maki akwati sai kin gaya mani zaki da akwati sai ta ce ko jariri na da na haifa abban son a yanke zan jefa shi cikin akwati sai in kai shi gurbi sai ta halakin haihu sai ta ina haihu sai ta zo wajen in gada sai ta zo da shi gida ta gwada mai annabi wuta ya gan shi jariri fari son kyakkyawa abu ya burge shi to sai shari ya motsa sai ta bari ya ruga ya je ya ce mata aure ga wata mata nan ta haifi jariri ko yan bulu isra'ila ce a turo masu yanka shi ya san gidan a taho tare da shi ya gudu a yanki. A, kayanta da ya zo get na ɗaya lahiya lau, get na biyu lahiya lau, sai da ya tsallake get na bakwai an kawo su ba da fir'auna. Sai fir'auna ya ce kai, ba Allah lafiya, sai Allah ya gwada mai shi ne jabbaru kaharu sai Allah ya ce mala'iku a ɗauke magana ya koma bebe bai iya magana ya koma bebe Jesu na ɗaya lafiya lau, har jesu na bakwai lafiya lau, amma aka ce ni ya zo da kai. Wai na ga jariri yana wani gida ka sa a yanke sai ka rana ce ya koma bebe. sai fir'auna ya ce yadda ake bari mahaukata na shigowa fada a ba shi kashi aka ba shi mugun kashi aka zane mai baya ya fito gida ya dawo gida da ya dawo gida sai ya ce magana ta dawo sai ina annabi musa ta ce ya magana a kwati sai ce bari ne dawo sai ya tashi koma a fada bai da tara da ya dawo gidan na ɗai ya ce jariri yana ta gidan wata mata yawa mun murya nan ya ji tafiya sai da ya kai gaban Fir'auna. Fir'auna ya ce ma wa Allah ne ke tafiya da kai. Ya Allah ya ce mala'iku a ɗauke murya da koma da yi Yana son ya faɗi bai ya faɗi. Da kuma da aljami. Sai sai ce ba shi ne na ce ba haka ce shi ne. Sai a ƙara ba shi kashi. Aka ba shi mugun kashi. Aka korai yana hitowa sai murya ta dawo. Ta dawo sai ce to ba a nan. Allah bai son a yanke jariri shi yasa duk sanda ya ce da ni ya gora mata asiri sai a mai da shi gebe to shi ne sai ya je mata ba shi ya kawo mata yadda kuma yadda Allah ya hana ya gora asiri Allah zai tsare mai tsaki ta ɗauki jaririn nan ta zo cikin duhun dare ta zo bakin nan ta saki a fatin ta koma gida to ai kaga akwai ban tsoro ta sa yaro cikin akwati ta jefa har rana ta yi bata sani ya faru ba to shi Allah shi ne Allah ce faranta ana ka ila ummika sai muka dawo da kai wajen mahaifiyarka kai ta karra haihuwa saboda idanunsu su sanyi wala ta hazar ya zama bai baƙin cikin rabuwa da kai ba wakatan ta nafsan ka ga ta rai wa huwa alƙirƙi shi ne baƙirƙi lokacin da yadda zai tsora mata kaya ga kai wata rana annabi musa alaihi salam yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani bakiɗe mai hidimar kai ita gidan fir'auna shi kenan sai ya ce mashi ya kai musa ga itace nan ka ɗaukan wansu a kai wansu gida na fir'auna sai ce ni da ɗaukan ma itace ni da ɗaukan ma ice ni da ɗan gidan sarki a to shi ne sai ta amma a wata hikaya kamar yadda zuwa talalai ni da hikima suke yi tsakanin fa isra'ile da bakin shi ba kadda yana so ya alama ba isra'ila kan iti shi kuma ba isra'ila bai son ya ɗauka to sai ɗan uwan ya nemi taimako ga annabi musa ya kwace shi hannun ba kadda sai annabi musa ce ba kadda ya kare shi sai ta ake a kare shi can ma ka yi sa'a ba kai yadda ka ɗauki ita da ka gama ai ko kai mun san asalinka mun san asalinka ɗan ƙabilar baro Isra'ila ne, ba ka wuce a sa ka rauka ce ba. Sai a zai musa ce, wa kake cewa kana iya sa ya ɗauki shi. Kai mana, ya ce ni, ni na sa ɗauka ice sai kai mai tura, ɗan bugu guda da ya kai mai sai shiri, ya ba ya mutu. Shi a zai musa da ya ɗan buga haka kamar ɗan mari guda haka sai a ba saboda tsananin ƙarfi shi. To da ya mutu sai aka rasa wane ne ya kashe wannan bikin ne gobe annabi musa ya fito sai ga wannan ba isra'ila suna rigima da wani bakin ne kuma sai ƙara kiran annabi musa ya ce ga wani na shi ba yana so ya ɗora mai ice ya sa ne mafi ƙarfi da ya to sai annabi musa ya ci haushi ya ce innaka la zawiyyun mubin ka ga halakakken mutum ne jiya ka sa na kashe wani yau ma zuwa ga in ƙara kashe wani ko to ka ga ce mai in na kala zawiyu mubi sai halakacce ne sai ɗauka annabi musa ya yi huci da shi halakar da shi zai yi irin yadda ya biya falamma arada an yafita billazi huwa aduwwun lahuma su jure sai ga ba isra'ile ga ba kike to shi annabi Musa ba kike ka sai ya kashi ba ba isra'ile ba to amma in ya taso ba ku kike ruga da gudu zai to sai ya zo wajen dan kware wa isra'ile sai ce kai kai ba kai da magana kullum sai an yi jima da kai kullum sai an yi daru da kai in na ka laga wuyu mubi ka ga ka laga kai mutum ne to wajen yana son ya yi kamar da ya kama wanga amma daga nan sai ya warkafo sai ya buɗe bakin ɗan ka ga an kashe biyu kenan sun rage makiyarsu to faran ma a rada da annabi musa ya yi nufin an yi batsisha ya yi damƙa bin da zai huwa a duwun lahuwa da wanda an maki da su ga kitse bai son annabi musa ko bai son ga isra'iliya da haka a duwun lahuwa to wai ɗan uwa ne na jini wai shi zai tona mai asiri sai sun yi ce an turidu an taɓa tunani kama ƙasarta nafsar bil'ams musa aikin kake nan turidu an taɓa tunani kashe ne da kai kama ƙasarta nafsar bil'ams yadda ka kashe jiya in turidu illa an ta kuna jabbaran bil'ams wa ma turidu an ta kuna min al-muslihin ta ga tona asiri ba ka tsira ce sai ce to to musa ne ya yi ɓannan sai ya suraro ya dawo gida ya shiga fada ya ce ma fir'auna gawar nan da ake kare da wanda ya kashi to yanzu sai an gano wanda ya kashi wanda ya kashi yanzu musa ɗan nan gida fir'auna ya ce wani musa musa nawa ya ce musa naka ya aka gaggane ya ce ɗan uwansu ba isra'ile ya ce an turi su an taka tunani kama ka tattara nafsan fil'auti in turi ne na ta kuna da fara fil'auti kaga ya fasa bai وما تريد أن تكون من المستعيد تونان إذا كذب عرائش المجالس يا ذو دولي كريم مغنى بيبان مامات يتي عدو عاقل خير من صديق الجاهل عدو عاقل مجيك إلا من هنجلي يقول لنا ما تعني دبي فتاك عدو عاقل خير من صديق الجاهل يا أبو ديك جاهل kaga cewa ga abokin wuta ne amma jahili saboda jahilci ga ya halakar da annabi Musa yanzu zai sa shi gudun hijira na shekara takwas ko shekara goma a Madina mu yada baki ne muna magana harshe da bala'in harshe kun ga harshen ba Isra'ile ya dama annabi Musa gudun hijira na shekara goma shine Qur'ani yace fa asbaha fil madinati qa'iman yataraqqab فإذا الذي استثره معك هذه آية
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da annabi Musa a wajen mahaifiyar shi saboda idon ta yi sanyi kuma kan ta yi bakin ciki sannan Allah ya tserar da annabi Musa daga bakin cikin kashe bakin ce Allah ya ce fara jainaka mu ne muka tserar da kai min al-ghabbi daga bakin cikin da ka samu kanka a ciki saboda kana gudun a zo a kama ka a ɗauki fansa wafatan naka mun jarrabe ka ya kai Musa hutunan jaraba mai yawa ai ikhtabar naka mun jarrabe ka بالإيقاع في غير ذلك كاتفاء معه إلي إلي أما ليمولي كيباك كاريا فلبثت كاذونا سنين عشرا شكرا قوما في أهل مدينة أسكمتنا مدين قريب أن نمشي ثم جئت sannan ga shi yau ka dawo misra ala kadari kana ɗauke da wata babbar daraja ta annabta da manzanci kai yanzu annabin Allah ne manzon Allah ne ya Musa ya Musa ka gode ma Allah kai yanzu annabin Allah ne manzon Allah ne wasala'atuka li nafsi ni ne na zaɓe ka saboda kaina ba wani ƙoƙarin ka ba ba wata dubara ka ba ba wani aikin ka ba wasala'atuka ni ne na zaɓe ka li nafsi dan kaina bin risala na ce ina son in yi kumantan Allah to tun da na zaɓe ka izhab anta wa huka yanzu maganar da nake da kai izhab ka tafi anta wa huka da kai da dan uwanka Musa ku tafi bi ayati at-tis'i da ayoyin nan nawa guda tara wala tariya kada ku yanke ku yi rauni fi zikiri a cikin albatura izhaba ku tafi ila fir'aun zuwa fir'auna innahu fir'auna tsaga ya yi shishigi bidda'ihi ar-rububiyya ya ce wai shi manzon Allah ya ce wai shi Allah idan kun je wajen shi fa kula da hu qawlan layyina ku gaya mai magana mai taushi la'allahu yu'athiru fihi ila magana nan da za ku gaya mai mai taushi mai tasiri a zuciyar shi aw li annahu murabbi wasu ka ce a'a tun da gidan fir'auna ya tashi alam nurabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت الى الكافرين kaga ya ta'alam nuna tika fika ba mu muke jiran ka ba mutum da baba na ne shi ya tarbiya dai ana ce ma Musa dan Fir'auna to fa kula da hu qaulan layyina tun da wani yan baba ke yake ka ga mai magana mai taushi la'allahu wata kila ya tazakkaru ya wa'azantu aw ya kasha ko ya tsoron Allah alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatun a yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mana ta ciki kusuran da muke Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ya sani mana imanin mu Allah ya sani mana kasan mu Allah ya ce ta wannan jiha ta ba gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mu Allah ya gafarta muna ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ita ce makoman mu da mu da su baki daya albarkar fatiha wa salatu